بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة uku ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da bakwai ga watan julai 1997 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي الثاني حديث نبي عن أبي سعيد وهو الخدري يتي دقى أبي سعيد أبي سعيد واتو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أبو سعيد يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا أي جني أكن قبري جداني ذا أجنا ko za a gina hubbara ne ko za a gina wani wuri ne da za a rinka zuwa ana kai sadaka ana zuwa ana wasu ibadoji kowane irin abu za a yi inda ya shafi gini akan kabari to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana أخرجه ابن ماجه الإمام ابن ماجه يفتد بأن حديثي أتكن مجلدي نفرق شافي نتري هدو لسبعين لأكو زوا دغ شافي نتري هدو لسبعين لأكو زوا شافي نتري هدو لسبعين لهدو amma inji ya yi kuskure ya ce zuwa shafi na ɗari uku da saba'in da hudu ɗari hudu ne da saba'in da hudu bi sanadin rijaluhu jami'ar rijalus sahih da isnadin da ya zan duk mazajen da suke cikin shi mazajen da ke ruwaito hadisai ne cikin bukhari illa annahu munqati'un sai dai kuma an sami inqita'i a cikin wannan ainihin wato isnadi faqad qala al-busiri domin busiri ya ce fi zawaid a cikin littafin shi zawaid na ainihin ibn majah wanda wannan zawaid a lokacin da muhammad nasiruddin al-albani ya kafa hujja da shi ba a buga shi ba shi yasa kaga ya sa qaf ma'anar shi shine waraka takarda ta casa'in da bakwai a cikin ainihin wato shafi na biyu ko kuma a cikin juz'i na biyu ina fatan mun gane wannan al'imam busiri wannan busiri ba busiri ne alburda ba busiri malamin hadisi ya ce rijaluhu siqatu mutanen da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne illa annahu munqati'un sai dai an samu inqita'i ma'ana wani daga cikin masu riwaya da ya ce ya karbo daga malamin shi da aka bincika sai aka ga ba su sadu da wannan malamin ba shi nufi da inqita'i shine ya bayyana ya aka yi inqita'in sai ya ce alqasim ibn mukhaimirati alqasim dan mukhaimira wan tabi'i ne lam yasma min abi sa'id ai bai taba jin hadisi daga abu sa'id ba to yaya za a yazo ya ce daga abu sa'id abin da busiri ya faɗi kenan kuntu ni albani albani ne littafi sai na ce fa sindi to maganar da alhafiz hayatuddin sindi ya faɗi fi hashiyat ibn maja a ta'aliqin da yawa ibn maja yace wa fi zawaid isnaduhu sahihun a cikin littafin az-zawaid an ce isnadin shi mai inganci ne wa rijaluhu siqatun mutanen da suka rawaito shi kuma amintattu ne sai ce wahamun wannan kuskure ne hayatul dini sin da yayi la adri mimman huwa ash-shaykh al-albani yace ban san daga wa wannan kuskure ya taso ba domin dai ka ji mun nakalto maka kai tsaye daga magana da busiri ya faɗi cikin zawaid bai ce isnadin shi sahihi bane abin da ya faɗi bayan a cewa mazajen shi ainihin wato wannan hadisi mazajen bukhari ne sai dai an samu inqita'i a ciki mun fahimci wannan da sauran maganganun da muka karanta to shine sai shi hayatu sindi ya ce a cikin littafin zawa'id ya ɗauko kuma an ce isnadin shi sahihi ne shine a shekul albani ya ce to wannan kuskure ne domin wannan maganar da shi hayatu sindi ya danganta da littafin zawa'id na ibnu maja din an duba ba haka take ba sai ce kuskure ne bai san waye ya kuskuren ba shin hayatu sindi ne ya kuskure wajen nakaltowa ko kuwa ya nakalto daga wani ne da ya nakalto da kuskure shi yasa ake son ka mallaki littattafai in wani malami ya ce na ɗauko wannan magana a littafi kaza ka koma ka duba wannan littafin don ta iya yi waye kuskure wajen kwafowa to kai kuma in ka kwafe shi kenan sai ku tafi a kuskure amma in yace littafi ka ba sai ka koma ka duba wannan littafin ورواه أبو يعلى الإمام أبو يعلى ما يروي تونا أشكل لتافن شأن المسند بلفظ لفظ سوى نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور النبي الله إرادة أمينة الله ثبت أجريش يا يهني أي جني أكن قبر بكا أو يقعد عليها كو أزونا أكن قبر بكا أو يصلى عليها كو أي صلى أكن قبر بكا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا قال الحيثمي حيثمي ما لبن حديثي يتي في مجمع الزوائد أتكل كافنش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مجلدين أكو شافي نفس التندة يتي ورجاله ثقاته متانا دكتوريت وانا حديثي أمن تتوني متانا كركي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ثم وقفت على إسناده في مسند أبي يعلى kaga wancan malami haifami da ya kawo wancan hadisi sai ya ce mazajen wannan ainihin hadisi amintattu ne to a shekul albani da farko ba a buga musulun na abu ya'ala daga baya aka buga shi to a shekul albani ya ce to daga baya sai na zo na samu wannan littafin da shi wancan malami ya hujja da shi fi musnad abi ya'ala sai na samu isnadin wannan hadisin a cikin musnad din na abi ya'ala a cikin mujalladi na uku shafi na 287 فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمرة نفسه sai na gade wannan hanyar dai ita ce dai hanyar alkasim dan mukhaimira din can wanda shi busiri ya ce ba su sadu da abi sa'idin ba lakin badali Allah wajha lil inqita allazi jazama bihi busiri sai dai kuma da na sadu da wannan isnadi domin a da tun da ba littafi a hannun shi wani malami kuma ya hujja da shi don haka sai ya bi shi akan haka to da ya samu littafin ya zo ya bincika sai ya ga isnadin sai ga isnadin can ne dai da wancan malami ya suka a kai sai ce to amma kuma da ne bincike sai na gano waccan sukan da malamin yayi ba ta tabbata ba fa inna mustani da qawlu fa inna mustani da hu qawlu ibn ma'in domin shi wancan malami busiri madogara shi ita ce maganar da Yahaya dan Ma'in yayi akan wancan ibn Mukhaymira da yace lam nasma annahu sami'a min ahadin min as-sahaba mu ba mu taba jin labarin cewa al-Qasim dan Mukhaymira ya taba jin hadisi daga wurin wani sahabi ba to madogarar busiri kenan to tun da ya zama ibn Mukhaymira ya zo yace daga Abi Sa'id to an samu inqita'i kenan inda magana ta tabbata sai al-Sheikh al-Albani yace wa qad bakara lahu fi at-tahdhib الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا فئي أتكل لتافن التهذيب رواية عن ابن عمر ياتي القاسم بن مخيمر رايو رواية حديثي دقى عبد الله بن عمرو بن عاص وأبي سعيد دا أبي سعيد كذا تبتكينا to ina aka samu waccan maganar kenan wadda shi busiri yayi madogarar ta shine maganar da ibnu ma'in yayi to ibnu ma'in yayi kuskure kenan da yace ibnu mukhaimira bai ji hadisi daga ko sahabi daya ba to gashi yace ya ji daga abdullahi dan am ya ji kuma daga abu sa'id wanda ya rawaito wannan hadisi wa abi umamata da abi umamata al-bahili wa annahu sa'ala aisha kuma ma ya tambayi aisha wa sanatu wafatihi ash-shaykh al-albani yace shekarar da shi wannan malami al-qasim dan mukhaimira ya rasu tu'ayyidu zalika tana karfafar haka domin ya rasu da sauran sahabbai ya rasu a lokacin da ya rasu an ka auna rayuwar shi daga sanda aka haife shi ya girma za ka ga akwai sauran sahabbai birjik a lokacin da ya rayu to lokacin da ya rasu din yayi dab da lokacin da sahabbai suka kare ashe ba mamaki dan ya sadu da su to shine aka ce sai a shekul albani sai ya ce faraji'ahu ka koma ka duba ainihin shi tahzibu tahzib na ibnu hajar za ka sha cikakken bayani to tun da ga littafin shine muke son mu dan taba kaɗan mu ji daga cikin abin da al-hafiz ibn hajar al-asqalani din ya faɗi ga littafin tahzib at-tahzib lil imam al-hafiz al-hujja shaykh al-islam shahabuddin abul fadl ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullah a lambar tarjama ta 6364 gashi yace al-qasim ibn mukhaymira al-qasim dan mukhaymira alhamdani mutumin garin hamdana abu urwa alkunya shi kenan ana ce mishi baban urwatu alkufi mutumin kasar kufa ta kasar iraq sakana dimashq amma ya je kasar dimashq kasar siriya ya zauna rawa an abdullahi ibn amr ibn al-as kaji daya ya ruwaito daga cikin sahabbai wurin abdullahi dan amr dan as wa abi sa'id al-khudri da abi sa'id al-khudri kaga babu inkita'i kenan da busiri yake tunani wa abi umamata da abi umamata al-bahili wa abi maryam al-azdi da kuma abi maryam al-azdi cikin tabi'ai wa alqamata ibn qais da alqama dan qais cikin tabi'ai sannan sai kuma wa radda katib al-mughira sannan kuma ya rinka zuwa wurin ainihin sakataren mughira ibn shu'ba cikin tabi'ai kenan wa abi burda ibn abi musa ya je wurin abi burda dan abi musa ma yayi karatu wa abdullah ibn akim da abdullah dan akim wa shuraih ibn hani da shuraih dan hani وسليمان بن بريدة ده سليمان بن بريدة وأبي ميسرة وأبي عمار الحمداني وغيرهم دو وأن ما لمن شنو سكين صحابي ده تابعي أشي كابي أفادي ده صحابي كده سوى ɗaliban shi kuma sai ce wa anhu abu ishaq as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i kuma ya karatu gurin shi wa sammak bin harb da sammak dan harb wa alqamat bin mirfad da alqama dan mirfad dan marfad wa abdurrahman ibn yazid ibn jabir da abdullahi dan abdurrahman dan yazid dan jabir sannan wal hakan ibn utayba wa salamat ibn kuhayl wal hasan ibn al hur wa hasan bin atiya wa musa ibn sulaiman wa yazid ibn abi maryam ash-shami wa hilal bin yasaf wa isma'il bin abi khalid wal awza'i wadannan duk daliban shi kenan cikin tabi'ai mun fahimci wannan ko wa akharuna da wasu ma da dama wa qala ibn sa'ad الإمام ابن سعد يفدي cikin طبقات الكبرى kenan yace kana thiqatan mutumin kirki ne shi wannan alqasim dan mukhaimira din walahu ahadith kuma yana da hadisai da yarwaito wa qala duri al-imam duri yace an ibn ma'in ya karbo daga ibn ma'in ibn ma'in yace lam nasma annahu sami'a min ahadin min as-sahaba mu ba mu taba jin cewa wannan ya ji daga sahabbai da kaji yadda ake ba ilimi ainihin wato dama bayan da aka gama kawo waɗancan maganganu ya tabbata wannan malami ya ji hadisi wurin sahabbai aka lissafo su sai kuma aka kawo maganar wani malami da ya fahimci kuskure wanda yake ganin wannan malami ma bai taɓa ji wurin sahabbai ba aka kawo ta to kaga daga inda suka dogara nan wa qala ishaq ibn mansur wa ghayruhu an ibn ma'in ishaq dan mansur da wasu ɗaliban suka ce sun samo daga malamin su ya haya dan ma'in yace siqatul wannan mutumin kirki ne sa'annan yace wa qala abu hatim abu hatim razi yace saduqun wannan mutum mutumin kirki ne siqatun kuma amintacce ne kufiyyan al-asl asalin shi mutumin kasar kufa ne kana mu'alliman bil kufa yana karantarwa ne a kasar kufa thumma sakana sham sannan sai dawo kasar sham wa qala abbad ibn al-awam an isma'il ibn abi khalid kunna fi katibihi wa kana yu'allimuna wa la ya'khudhu minna wani daga cikin almajiran shi mai suna abbadu dan awam ya ce wannan malami alqasim dan mukhaimira mun kasance a makarantar shi kuma baya karban ko kwabo a hannunmu saboda kamar yadda zaka zo ka ji gwamnati ta yanka mishi albashi don haka baya karban ko kwabo a hannunsu wa qala al-ijli wa ibn kharraf al-ijli da ibn kharraf suka ce siqatun wannan mutum amintacce ne mutumin kirki ne wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace أتى القاسم بن مخيمرة عمرو بن عمر بن عبد العزيز wannan malami da muke tarihin shi alqasim dan mukhaimira sai je wurin halifa wurin sarki mai suna Umar dan Abdul Aziz fa farada lahu sai sarki ya yanka mai albashi wa amara lahu bi gulamin kuma aka bashi bawa wanda zai rinka mishi hidima fa qala sai ce alhamdulillahi alladhi a'anani an tijara nagode Allah da ya sauƙaƙe min ba sai ne kasuwanci zan ci abinci ba sarki ya yanka min albashi gabawa kuma an bani mai kai da komowa don haka ba zai karɓi kuɗi wurin ɗalibai ba kuma ba zai fita kasuwa ba sai ya zauna sai ne sai bincike sai nazari qala sai ya ce wa kana lahu sharik kana idza rabiha qasamahu thumma qa'ada fi baitihi kuma dai ya samu jari sai ya ba wani ya nemi shi kasuwanci idan aka kawo riba aka raba aka bashi nashi sai zauna a gidan shi fala yakhruju hatta ya akulahu sai ya cinye nashi kasan zai fito قال خليفة وغير واحد وانا معلم من سنة خليفة ده سورة معلم يزكى مات في خلافة عمر بن عبد العزيز يا رس ألوكة خليفة عمر بن عبد العزيز وقال عمر وابن علي وغيره wasu cikin ɗaliban shi Umar da ɗan Aliyu ba Umar sahabi ba da wasu suka ce mata sanata mi'a ya rasu shekara ainihin wato ta ɗari shekara ta ɗari a lokacin dama duk sahabbai sun kare amma duk wanda ya kai zuwa wannan lokacin ya rasu to a zahiri ya ainihin riski sahabbai don lokacin ya yi dab da lokacin karewar sahabbai wakil da sanata ihda wa mi'a wasu kuma suka ce shekara ta ɗari da ɗaya wasu suka ce ɗari daidai wasu suka ce ɗari da ɗaya don a diddiki kuntu ni ibn hajar sai na ce wa zakara ibn hibbana fi siqat ibn hibban ya ambaci wannan malami cikin mutanen kirki amintattu wa qala sai yace ma ahsibuhu sami'a min min ibn abi musa sai dai kuma ni ina jin bai ji hadisi daga dan abi musa ba wa kana min khiyarin nas yana daga cikin zababbun mutane nagari wa min salihi ahli al-kufa yana daga cikin bayan Allah na kasar kufa intaqala minha ila sham murabitan sai ya tashi daga kasar su kasar kufa ta koma kasar sham ya zauna har ya mutu yana karantar da addini shine murabata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ka zauna kana wani aikin alkhairi wanda rashin ka a wannan wuri zai kawo cikas to shine murabaqa mun karanta a farkon wannan littafi a hakamul janaiz annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutuwa irin wannan ya yi mutuwar shahada ma'ana ka zauna saboda dai ka karantar da ainihin addini ko ka zauna kana jiran ko ta kwanan addinin musulunci an taɓa mutuncin musulunci ka kare shi wajen jihadi ko makamantan haka to shine ainihin murabata wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban kuma shi ibnu hibbana ya ce sa'ala aisha ya ma taɓa tambayar aisha amma yalbasul muhrim cewa menene ya halatta mai aikin hajji ya sa to ashe kaga ya tabbata tabi'i kenan kuma ya ji gurin sahabbai to wannan mun kawo ne dan a kora waccan shakka da ya haya dan ma'inu ya faɗa kaji asalinta wadda ta ruɗa al-imam al-busiri to dan haka hadisi garam kam ya inganta babu shakka akai mun fahimci wannan to amfanin waɗannan littattafan kenan su ba hadisi ne cikin su ba amma duk mutanen da kake jin ake haddasana haddasana to su kuma tarihin su nan kamar yadda kaji wannan na daga cikin waɗanda ma aka takaita tarihin shi wani sai ka kwambi kana karatun tarihi Allah ya shiryar da mu as-salisu ash-shaykh al-albani yace hadisi na uku wanda ke tabbatar da cewa bai halatta a ɗora wani abu ai gini akan kabari ko a tara wa kabari ƙasa ya tudu fiye da ƙasar da aka fitar daga cikin shi ba an abil hayyaj al-asadi daga abil hayyaj al-asadi قال يتي قال لي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ياتي دني ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا أيكيك إرن أيكين دمان زن الله يتقي منه با ألا تدأ تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته kaje duk wani gida da ka gani da gunki kakkaba gunkin sai ka rugurguza shi duk gidan da ka gani da hoto sai ka share shi aikin da zan tura ka kenan saboda nima manzan Allah ya tura ni wala qabran mushrifan kuma duk wani kabari mai tudu karka bar shi illa sawaitahu sai ka daidaita shi yayi daidai da yadda shari'a ta tsara kabari kasar da aka fitar ba a san a ƙara in aka ƙara akan wannan to sai a rairaye ka sai ta dai koma gwargwadon yadda in dai an gani za a gane kabari ne أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد أن حديثي أتكن جزء إن أكو شافي نسبتين دقايا وأبو داود دا أبو داود أتكن جزء إن بيو شافي نسبعين والنسائي دا الإمام النسائي أتكن أينهم مجلد جزء إن فرقوني أنا سيسا همسين دقايا inji ne wannan kuskure juz'i na farko shafi na 28 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 153 zuwa 154 wa hassanahu al-imam tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa والحاكم وحاكم كما يفتد وانا حديثي اتكين المستدرك على الصحيحين مجلد نفرق شافي ندري اكد ستين ترى والبيهقي دا الامام البيهقي اتكين مجلد نهدنا سنن الكبرى شافي نأكو والطيالس دا ابو داود الطيالس اتكين لتافنش المسند رقم يتي لمبا تا دري دا همسن دا بير وأحمد دا الامام أحمد رقم lamba ta 741 da kuma lamba ta 1064 min fariki abi wa'ilin anhu ta hanyar abi wa'il abi wa'il kuma daga abil hayyaj abil hayyaj daga aliyu والطبراني والطبراني في المعجم الصغير ده الامام الطبراني اتكين اينهن المعجم الصغير شيني صفحه شيني معنى الصاد التاسعة والعشرون شافنا عشرين ترى من طريق أبي إسحاق عنه شيكما تهنير أبو إسحاق أبو إسحاق شيكما دقى أبي الحياج كذا الماجري ديوكين وله في مسند الطيالسي كما أروي ونن حديثي an samo shi ainihin yana da hanyoyi a cikin musnad na ainihin at-tayalisi a cikin lamba ta 96 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a lamba ta 657 da 658 da 683 da 889 tariqani akharani an Ali radiyallahu anhu an samo wasu hanyoyin daban ta hanyar Ali har wa yau qala ash-shawkani al-Imam Muhammad ibn Ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi nailul autar sharhi ne na littafin muntakal akhbar na kakan ibnu taymiya shi yasa baka ga ana sa al-mujaddid ibnu taymiya kakan ibnu taymiya ne yayi littafi kwatankwacin bulugul maram ya shi amma shi manya manya ne haka matani ne na hadisai sai al-imam shaukani ya zo ya dauki wannan littafi bayan mutuwar wancan dattijo da kamar shekara 500 shi kuma ya zo ya sharhin shi fi sharhi hadha al-hadith da ya zo sharhin wannan hadisi sai ya ce فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا wannan ya nuna sunna ta nuna cewa kabari ba a ɗaga shi yayi tudu da yawa min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghaira fadil babu bambanci kabarin nan na babban mutum ne ko wanda ba babban mutum ba kowanne daidai wa daidai za a bar shi والظاهر أظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المعظون فيه محرم ya ce a zahiri ɗaga kabari fiye da yadda shari'a ta ce to haramun ne wa qad sarraha zalika ashabu ahmad mabiya mazhabin imamu ahmad sun fito karara sun nuna haka wa jama'atun da kuma wasu ainihin daga cikin malamai wa shafi'i da al-imamu shafi'i wa ahmad da al-imamu ahmad sun nuna cewa haramun ne a ɗaga kabari fiye da tudun da shari'a ta yarda qala al-imamu shaukani ya ci gaba da cewa an kaga malami yayi haka to yana nufin maganan na da tsawo da ya ɗibo farko sai kuma ya ɗibo ƙarshe to tun da ya gaya maka inda take sai ka je kai kai ta shan karatu mun fahimta shine kaji ya ce qala ba dan haka ba ai da kawai sai ya ci gaba da magana to amma sai ya ce qala ai shaukani dai ya ci gaba da cewa wa min raf'il quburi ad-dakhil tahta al-hadith dukhulan awwaliyan yace yana daga cikin daga kaburbuka wanda zai shiga ƙarƙashin wannan hadisi da aka hana shi ma ya fi dacewa da ya fi shiga ƙarƙashin wannan hadisi alqubab wal mashahidul ma'amuratu alal qubur ƙubba ƙubba da ake yi da hubbara hubbara waɗanda ake rayar da su akan kaburbuka sai kaga an yi ƙubba shine pyramid irin wannan gini da za a ga musamman mutan ƙasar masar ai dogon gini kamar dalar gyaɗa to wannan shi ma ya fi dacewa ai da a ce haramun in ya zama an ɗan ƙara ƙasa haka mangala guda akan kabari ya ɗan ƙara tudu ya zan haramun to wanda ya zama gashi nan duk inda ka shigo daga garin kana hangen shi ai shi yafi cancanta da haramta da kuma hubbara hubbara da ake ayi gine-gine duk a kewaye wa aidan shaukani ya ce har wa yau huwa min ittikhadil quburi masajid ai yin wannan ma na daga cikin mayar da kaburbuka su zama masallatai wa qad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa'ila zalika kama sayati ya ce manzan Allah kuma ya la'anci wanda duk ya aikata haka kamar yadda bayani zai zo akan haka shi shaukani yake faɗar wannan wa kam kan wa kam qad nasha an tashyidi abniyatil quburi wa tahsiniha min mafasida yabki lahal islam yace sakamakon gine-gine da ake yi akan kaburbuka da ƙawata kaburbuka da ake ai musu ado barna iri nawa ce ta faruwar da za ta sa musulunci ya fashe da kuka ai barna tana da yawa yace minha i'tiqadul jahala laha ka i'tiqadul kuffar lil asnam daga cikin barnar da suka faru sakamakon kawata makabarta da ake jahilai sukan kudurce kaburbukan nan za su iya musu wani abu kamar yadda yake kafirai suke kudurta cewa gumakansu za su iya musu wani abu sai mace ta je ta faɗi tana birgima wajen kabari tana neman kabarin ne biya mata bukata sai mutum ya tafi ya je yana neman bai samu jali ba ko bai da kuɗi ko bai da lafiya ko bai taɓa haihuwa ba ya je yana kai wa kabari kuka wannan mutumin da ke cikin kabari ajiya ku kuka ɗauke shi kuka yi mai tsirara kuka yi mai wanka kuka sa mai likkafani ba abin da yake iya wa kanshi sai ku kuka yi mishi duk mutumin da ke da ran shi da lafiyar shi yaushe zai da babban shehi ko waliyi a tsintir a mai tsirara a mai wanka kuma kuka saka shi kuma gobe kuka je kuka kwanta ya biya muku bukata ta me da a ce zai iya da yi wa kanshi wanka ya sa wa kanshi likafan ya je ya kwanta a kabarin ya ja ya rufe kanshi da ice sannan ya ce ku turo kasa mun fahimci wannan yawa bahaushe ya ce da kura na da maganin zawo da ta yi wa kanta yasa wallahi ahir in dai aka ce mutuwa lahira to shi kenan fa yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi sai Allah ya ce wa banihi dan uwanka ka gudun mishi mutum ya gudan wa uwar shi ya gudar wa uban shi haka abokin shi sai Allah ya ce wa banihi kai har ƴaƴan shi ma me yasa sai Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ran nan kowa ta kanshi yake yi annabi ne kawai yake ta tamu duk inda aka buga sai ce ummati ummati al'ummata al'ummata sallallahu alaihi wa sallama shi yasa duk wanda yayi wa sunnar shi jafa'i to ba zai shiga cikin wannan suna na al'umma shi a ranar kiyama ba sai ya taho sai a kore shi ku tafi waɗannan yan bid'a ne Allah ya shiryar da mu malam yace wa azamu wa azamu zalika fa dhannu annahu annaha qadiratun ala jalabin naf'i wa wa daf'i dar wa daf'i darari yace kuma ma abu mafi girma daga cikin abin da jahilai suke kudurtawa ga kaburbuka shine suke tsammanin wai kaburbukan nan za su iya jawo musu wani amfani kamar yadda za su iya tunkuɗe musu ainihin wata cutarwa faja'aluha maqsadan li talabi qada'il hawa'ij sai suka sanya waɗannan makabartu suka zama wurin da suke dosa domin su je a biya musu bukata wa malja'an li najahil matalib da kuma ainihin ya zama musu mafaka domin kubuta da kuma samun biyan bukata وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم suke roƙon kaburbuka abin da bayi ke tambayar ubangijinsu wa shaddu ilaiha rihal suke ainihin wato ɗora sirdi su hau raƙuma ko su hau abin hawa su tafi zuwa ziyarar waɗannan kaburbuka wata masahu su je suna shafar kaburbukan suna wai shafar tabarruki wasu suna neman agaji akan bala'in da suka fada daga wurin waɗannan kaburbuka wa bil jumla a takaicen takaitawa أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه باب وانا أبدا وطن كي زامن ما قبنتي سكي وقما كنسو سيدا أكسام وطن جاهلا كي مسلمتي سنا أينهن وقبر بكا فإنا لله وإنا إليه راجعون الإمام الشوكاني يا أينهن كاو وانا آية ودى الله يبما سكاو تأم صفة كيمتك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون waɗanda Allah in in masifa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya tattala musu gafara da rahama waɗannan kuma su ne shiryayyu to amma yaya ake faɗar wannan kalima wasu mutane suka zo sai su ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kai baka faɗa ba kenan ka ce kalu sun ce a'a kai din sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka iya faɗan kalmar da kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhanallahi duk abin da ya same ka subhanallahi wani kunci ka faɗa ka kasa fitar da kanka ka buga ka buga ba wani sarki sai Allah kamar yadda Bahaushe ke cewa an Bahaushe yace haka wai duk dabara ta gama kurewa kenan ashe da yana da wani sarkin da yake tunani zai kwace shi kenan mun fahimci wannan to shine sai kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina manzo Allah yace duk wanda ya shiga bakin ciki ko damuwa ko kunci ko ninkufurci ko wani halin kakani kai sai bude baki yace la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ba wani abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni na zalunci kaina kuma ina cikin azzalumai annabi Yunusa da kifi ya haɗe shi wannan kalmar ya ta faɗe sai Allah ya rinka takura wannan kifi sai da ya zo ya amayar da shi a bakin tekun tukuna sannan ya samu zaman lafiya ke za wannan kalmar tana da falala mai ciki ce naƙuda ta murɗe ta sai ta rinka yin irin wannan la ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا waɗannan su ne zikirorin da mai naƙuda take mun fahimci wannan da kyau amma ba a shifa ake kewaya mata aka ba wa ma hadhal munkar malam yace tare da irin wannan mugun abu ashane wanda yake mummuna wal kufr al fadhi da kuma kafirci wanda ke razana wanda yake da imani kasan akwai kalmar da in aka faɗe ta ko aiki in aka sai ka ji ka razana saboda muninta la najidu man yaghdabu lillahi ba mu samu wanda yake fushi saboda Allah akan ana waɗannan abubuwan ba ba wanda ya tashi ya nuna fushin shi jama'a mun fahimci wannan kamar yanzu duk wani signboard da gwamnati ta yi a jikin randoji dinnan irin roundabout dinnan duk aje a bubbuge su a rurrushe ai gwamnati za ta nuna fushinta ko za ta turo mobile police su yi tiya gas su yi kaza ta nuna fushi ko to ba mu samu wanda ya nuna fushin shi saboda irin waɗannan munanan abubuwa da ake a kaburbukan waliyai da bayan Allah da makamantansu ba Allah ya kiyaye wa yugharu hamiyatan lid-din al-hanif ba mu samu wanda ya nuna kishin shi ba saboda tsananin kula da baiwa addinin musulunci wanda yake miƙaƙƙe muhimmanci ba a samu wanda ya nuna kishin shi akan haka ba la aliman wala muta'alliman ba malami ba ba mai koyon karatu ba ba wanda muka samu ba malamin da ya miƙe ya faɗa akan wannan ba wani ɗalibi mai koyon karatu da ya tashi ya jawabi wala amiran ba wani gwamna wala waziran ba wani minista wala malikan ba wani ainihin sarki ko shugaban ƙasa duk baki ɗaya sun ja baki sun yi shiru وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين yace hadisai sun zo mana wanda cewa duk wanda ya haɗu da waɗannan hadisai baya shakkar su cewa waɗannan mutane masu yin bauta a kaburbuka au kasiran au aksarihim ko kuma mafi yawancin su idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajiran in ka sami irin waɗannan masu bautar kaburbuka yana husuma da wani in abokin husumar tashi ya ce ka rantse da Allah zai iya cewa na rantse da Allah kuma ƙarya yake mun fahimci wannan da kyau ko malam ya ce وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه yace hadisai sun zo mana waɗanda duk wanda ya haɗu da su baya shakka anna kasiran min ha'ula'il quburiyin da yawa daga cikin masu bautar masu bauta a kaburbuka din nan aw aksarihim ko kuma mafi yawa daga cikin su idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmihi in suna rikici da wani irin waɗannan mutane masu bauta kaburbuka in rikici ya hada shi da wani in abokin rikicin nashi yace mishi ka rantse da Allah halafa billahi fajiran sai ya rantse da Allah a halin ƙarya yake zai iya da ya rantse da Allah da ƙarya wa idza fa idza qila lahu ba'da zalika amma bayan ya rantse da Allah akan ƙarya aka ce da shi ihlif bi shekhika ka rantse da shehinka wa mu'taqidika wa mu'taqidika da kuma abin da kake kudurcewa alwali alfulani waliyin nan wani ka rantse da wali shehi tijjani ko wali abdul qadir ko wali wani ka rantse da shi walla a sama sai ya ki wa talakka sai kuma ya kauce wa aba ya ki rantsewa din wa atarafa bil haqq sai ce gaskiya dai wannan abu ba na bane a can da aka ce ya rantse da Allah wannan hula ta aka ce sai ce ya rantse da Allah ta shi ce aka ce to rantse da tijjani ta aka ce sai ce a gaskiya ba ta bace an fahimta da kyau ko wannan shaukani ke wannan magana yau shekara 200 da suka wuce fa kuma cikin lailul autar duk kasuwar littafi kaje akwai lailul autar insha Allah وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين yace wannan na daga cikin dalilai mafi ƙarfi da ke nuna cewa shirka irin waɗannan mutane to ainihin wato ta kai matuƙa har ta wuce shirkar waɗanda ma ke cewa innahu ta'ala sani isnaini Allah alloli biyu ne ɗayan alloli biyu ne ka san akwai masu cewa alloli biyu ne su ne majusawa masu bautar rana su ne Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini Allah ya ce kar ku dauki alloli biyu su ne majusawa kenan suna cewa Allah biyu ne akwai Allahn haske akwai Allahn duhu akwai Allahn sharri akwai Allahn alheri in sharri ya same ka Allahn alsharri kenan in Allahn alheri to alheri su ne masu alloli biyu aw salisu salasa ko kuma masu cewa alloli uku ne kiristoci kenan Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko Allah Allah Isa Allah sannan kuma the Holy Ghost mala'ika Jibrilu Allah su ba don sun kasu akan wannan to munin shirkar wancan irin mutum gashi yana sallah yana azumi to ta fi ta waɗancan maguza ta fi kuma ta waɗancan kiristoci to amma abin da ke faruwa mutane sai an karantar da su addini za su fahimta sai a ce ya mutum na sallah yana azumi za a ce kafiri ai yayi wani abu ne na kafirci din mun fahimci wannan da kyau kamar ma'aikacin gwamnati ne sai aka ɗauke shi aiki akan cewa ba zai cin hanci ba ba zai makara ba ba zai tashi kafin aiki ba aka kafa mishi waɗannan sharuɗa kwaya uku shikenan ana nan wata rana sai aka kama shi ya ɗauki wani iya condition na ofis ya je ya siyar to to wannan bai daga cikin sharaɗin da aka kafa mai na sata amma za a iya horar da shi ko a kore shi akan haka ko ba za a iya ba za a iya ashe ba sai lallai abin da ya shigar da kai musulunci ka lalata shi ko ka karyata shi ba za ka iya fita za ka zan kana faɗan la ilaha illallah kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji amma duk da aka same ka da wani aiki na shirka wanda yake ko da bai taɓa ɗayan waɗannan rukunai guda biyar ba shikenan ka zama mushriki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to don haka kuma ya kamata sai a sani eh an ga mutum yana abin da yake shirka ne sai an tsaida hujja akan shi fa domin wa ma kana Allahu li wa ma kana Allahu li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai ce su wani batattu bane sai ya bayyana musu shari'a sun ki sannan yace batattu shi yasa eh in muka ga mutum ya kwanta yana gaida kabari sai mu ja shi jika tukunan mu wa'azantar da shi sai an samu mutane ba masu iya wa'azi masu daɗin baki masu iya jawabi ba kowane bankaura ba fa don wani ga karatun ga ilimin amma bai iya wa'azin ba su waye masu iya wa'azi masu tattashin jama'a amma mutumin da yake gatsa gatsa baya karantarwa baya wa'azi baya zama likita ko saboda me saboda wannan wani yanayi ne na tausasawa annabi Musa annabin Allah ne fir'auna kuma kafiri ne daga cikin kangararrun sarakuna amma da Allah ya aike sai ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je ku gaya mai magana mai taushi mai yiwuwa ya tazakkaru sai sai ya yi tunani ko bai bi ku ba aw yakhsha ko kuma ma zai ji tsoron Allah a dalili biyu wallahu a'lam yasa Allah ya ce a tausasa fir'auna dalili na farko ubantaka da ke tsakanin annabi Musa da Fir'auna ma'ana uban shi ne na goyo yare ne shi tun yana karami har ya girma mun fahimci wannan ya zama saurayi ashe in ya zan uban goyo ma an ce ka tausasa mishi ina ubanka ubanka da ya haife ka to dalili na biyu kuma hikimar wa'azi mutumin da ya taso a kafirci ya zama kafiri kuma har ya zo yana da awan shi ne Allah a cikin allolin ma shi ne ya fi kowanne in ma da wasu mun fahimta to wannan mutumin aka je a ƙoman lam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna humuz zalimuna humu kaza dukka gama humu humu ɗinka sai ce a kama ka mun fahimci wannan to amma yaya za a yi da annabi Musa ya je ya tsaya ya yi mishi wa'azi ya yi mishi wa'azi annabi Musa bai rashin kunya ba bai yi tsiwa ba bai kawo wani abu wanda yake mutanen da ke wurin za su kasa fahimta ba sai fir'auna ya ce in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha to kayi wa'azi mun ji kayi jawabi mun ji akwai dalili akwai hujja in akwai dalili da hujja to ka zo da shi mu gani fa'alqa Musa asahu fa idha hiya thubanun mubin sai annabi Musa ya wurgar da sandar shi sai ta zama maciji sai ya sa hannun shi a hammata da ya fito da shi haka sai zama fa'iza hiya baiza lin nazirin duk sai ya haska wurin babbar torch light kenan security light ma mun fahimci wannan da kyau ko annabi fir'auna fir'auna afwan fir'auna da ya duba ya duba ya ga duk abin da na ce zan kunyata sai ya ce inna hadha la sahirun alim kai wannan boka na da ilimi kaga ya kauda hankalin jahilai wannan ya zo ne ya kwace mana mulki jama'a amma abin da za a yi mukabala za a yi a sa rana jama'a za ku zo jama'a suka ce aka sa ranar mukabala aka zo aka yi duk da haka fir'auna ya kunyata a shahid a nan shine duk da kafircin fir'auna yaya aka ce annabi musa ya mishi wa'azi cewa aka ainihin ya bi shi a sannu sannu eh yadda kai kake ganin kanka kar kai tunanin waɗanda ka zo ka fara nuna wa addini a yau fa haka suke fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka mun ga mutum ya kwanta yana sujudawa kabari sai mu jawo shi sai mu nuna mai yadda abin yake mace ce bukhari da muslim sun ruwaito hadisin mun karanta anan a bukhari mace ce annabi ya gani ta tsuguna jikin kabari tana kuka mugun abu take ba kyau sai annabi ya ce ya ke baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ai akwai tausasawa a cikin nan ki ji tsoron Allah ki yi hakuri sai ta ce ilaika anni tafi ka bani guri annabi ta gaya wa haka bata san shi bane sai da ya wuce aka ce annabi kika ga bakan magana sai ta taso da gudu kamar za ta mutu haka mai riwaya ce kamar za ta mutu ta zo gidan annabi ta ce na yi haƙuri na yi haƙuri kai haƙuri kai ma manzo Allah a nan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi haƙuri ki ji tsoron Allah bakan maganar nan da ta gaya mishi Allah na iya aiko da kwaran kwatsa ko wata wuta ta cinye ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama na iya sa ainihin sahabbai su lakaɗa mata duka amma me ta ce ilaika anni ta ka bani wuri sai ta tafi din daga baya bata zo ta yi nadama ba to shine wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ba yadda Allah zai ce suwa na batattu ne suwa na kafirai ne sai ya bayyana musu hujja tukuna jama'a mun fahimci wannan da kyau tafi ka je ka karanta wannan aya na nan cikin suratul tauba ka karanta tafsirin qurtubi kaga irin bayanan da ainihin akai karkashin wannan aya sai za kafin ka zaro hukunci ka zaro bayanai tukuna masu taushi mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma duk abin da aka kawo wa musulmi za su iya ɗauka in dai ba zuciyarsu ta kai zuciya ta fajirai ba matukar an zo musu da uslubin da za su ɗauka in ko kaga an zo musu da uslubin da ya kamata su ɗauka kuma sun ki ɗaukan to ya nuna zuciyarsu ta zama zuciya ta fajirai babu alheri a cikinta don haka yana da wahala kuma bayan sun karyata ɗin nan su dawo su yadda don me domin allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu ba zai yi su yarda da abin da da suka karyata ba tunda zuciyar ta zama fajirai to ko sun tunta sun karyata da farko daga baya ba yadda zuciyarsu za ta dawo ta ce musu su yarda don haka kullum sai su ce su dai ai saboda kaza ne ba su yarda ba fa ya ulama addini shaukani ya ce ya ku malaman addinin musulunci wa ya mulukal musulmi na ya ku sarakunan musulmi yallaɓai sarki ne dagaci ne hakimi ne mai anguwa ne kowane ne kana daga cikin ulul amri in dai kai na musulmi ne na musulunci ayyu rizqin lil islami ashaddu min al kufri wannan kaskanci da wulakanci ya wuce kafirci a cikin ainihin wato addinin musulunci a zowa da musulunci kafirci to wani kaskanci ya wuce kafirci وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأن بلاء يوتي yafi cuta da zama ainihin wato masifa ga addinin musulunci fiye da bautar wani Allah akwai abin da yafi komai zama bala'i fiye da bauta wani Allah babu wa ayyu musibatin yusabu biha almuslimuna ta'dilu hadhihi almusiba wata masifa ce wadda ba ta afka musulmi wadda ta kai wannan musifa a ce mutum yana musulmi kuma yana kwantawa yana neman bukata a wurin wani wanda ba Allah ba bukatar da kuma Allah kadai zai iya bada ita to babu masifar da ta kai wannan a musulunci wa ayyu munkar yajibu inkaruhu in lam yakun inkaru hadha shirk wajiban in dai musun da fada akan wannan shirka bata zama wajibi ba to wani irin mugun abu ne kuma za a ce wajibi ne ma a fada akan shi in dai ya zama wannan ba za a tashi a faɗi akan shi ba to me za a yi faɗi tashi akan shi لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي هذا أبن دي تكيدش sai cike da baitoci na waka ya ce laqad asma'ata law nadaita hayya ya kai wanda kake kururuwa a kabarin shehi a kabarin hubbare a wurin waliyai kaburbukansu da a ce mai rai ne kake kira da ka ji yadda shi dan kururuwar da kake ya isa walakin la hayata liman tunadi sai dai babu rai ga wanda kake kiran shi walau naran nafakta biha aba'at da wuta ce ka kyasa mata ashana aida ta ya haske haka to haka kiran da kake da mai rai ne aida ya ji walakin anta tanfukhu fi ramadi amma toka ce kake ta hurawa yaushe za ta kama toka ka tara toka busassar toka kana ta hurawa za ta kama amma ka samu garwashi kwaya ɗaya ka saka a cikin ainihin wato gawayi ko wani abu kana hura zai kama ko ba zai kama ba wai kwatan kwaci ya buga maka ana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qultu ni muhammad nasir din albani albani ne littafi sai na ce wal shaukani rahimahullahu ta'ala risalatu latifa al-imam shaukani yana da wani littafi karami ne dadin karatu nafi'atun mai amfani fi hadha babi akan wannan mas'ala game da ainihin wato gine-gine akan kaburbuka asmaha sharhu sudur ya sa mata suna sharhu sudur fi tahrifi fi tahrimi raf'il qubur ma'ana haskaka kiraza game da bayani akan cewa daga kaburbuka fiye da yadda shari'a ta ce haramun ne matbu'atun fil matbu'a fil majmu'atil muniriya yace an buga wannan littafi a tattara littattafan da aka yi a maɓaba'a ta muniriya wani babban malami ne a sheikh munir arra mutumin ƙasar dimashq sham malami ne kuma sai ya samu kuɗi sai ya buɗe wurin buga littattafai littattafan musulunci da yawa da suka gabata shi ya ta buga su ya rasu da daɗewa to sai littafi sai littafi haka ya tattara yan ƙananan littattafai akan tauhidi sai ya tattara su ya buga ya ce to daga ciki ya ɗauko wannan magana a cikin juz'i na farko shafi na 62 zuwa shafi na 76 a nan ne wannan littafi yake a wannan daidai wurin ƙananan littattafai ne kamar yanzu littattafan shehu usman dan fodiyo allah ji kanshi ƙanana din nan sai a tattara su a gyara su sai a buga su sai kaga daga nan zuwa nan littafi kaza daga nan zuwa nan littafi kaza to yanzu kasar saudi arabia da sauran malamai suna bubbuga wannan littafi littafi ne karami haka yadda kaga girman kawa'idi haka yake arrabi'u hadisi na hudu daga cikin hadisan da ke nuna cewa bai halatta a ɗaka kabari fiye da yadda shari'a ta ce ba an sumamata bin shufayyin daga sumamatu dan shufayyi قال يتي خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم mun fita tare da fadalatu dan ubaid zuwa kasar rum kasar italy kenan wa kana amilan li muawiya shi ya kasance ainihin wato gwamna ne na muawiya muawiya ne ya tura shi aiki alab darb a wannan yanki wa fi riwayatin gazauna ardar rum a wata riwaya yace mun ainihin wato yaƙi kasar rum wa ala zalika aljayshu fadalatu ibn ubaid akan wannan rindina ta yaƙi an ɗora ainihin fadalatu dan ubaid al'ansari yana daga cikin mutanen madina wallazi na tabawa udara wal imana al'ansar fa'usi babnu ammin lanabi a birubis sai aka ji wa wani ɗan uwa namu wato ɗan kawunmu sai aka ji mishi rauni a wani wuri da ake kira rubis wannan rubis ya ce jaziratun ma'arufa wani ainihin wato yanki ne sananne tsibiri fil baharil abyad al-mutawassit junub gharb turkiya yana ainihin wato kusa da wani katon teku ne wanda yake kudu maso yamma na ƙasar turki kudu maso yamma na ƙasar turki a daidai nan wannan gari yake fasalla alaihi fabalatu sai fabalatu shi kwamandan yakin kenan sai wa wannan ainihin mutum sallah wanda aka kashe shi wa kama ala hufratihi hatta warahu kuma ya tsaya a daidai kabarin yana nuna mutane yadda za a rufe shi har aka rufe shi falamma sawwaina alaihi hufratahu da muka fara tura ainihin ƙasa muna rufe kabarin kala sai ce akhifu anhu ku sauƙaƙa mishi ku sauƙaƙa mishi ma'ana kar ku tunkuɗa ƙasar da ba ta cikin kabarin ada wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya daban khaffifu anhu ku sauƙaƙa mishi shine a ƙasa yace hiya bi ma'anar riwayatul lati qablaha da akhifu anhu da kuma khaffifu anhu duk ɗaya ne yace illa anna hadhihi uddiyat bit tashdid sai dai wannan an kawo an yi a wato fi'ili ne muta'addi fi'ili muta'addi shine ake kira transitive verb da turanci kamar da hausa ka ce na zo in ka ce na zo kawai shi kenan an fahimci abin da kake nufi amma in ka ce na daki sai ka faɗi abin da ka daka to abin duk da ke buƙatar sai ka kawo wanda ka yi aikin a kan shi wanda ka yi aikin a kan shi shine mafa'ulu bihi da larabci shine object da turanci mun fahimta to wannan shine ake kira fi'ili muta'addi wato mai ta'addanci shi sai ya rarumo mafa'ulu bi shine transitive akwai kuma intransitive ghair muta'addi kenan allazi la yahtaju ila mafa'ulin shine kace zahabtu na tafi baya bukatar sai ka kawo ina ka tafi in kawai muna zaune sai na ce na tafi na zo ba sai na faɗi na zo nan ba mun fahimci wannan za ka fahimta to haka wannan shine yace illa anna hadhihi uddiyat bit tashdid sai dai waccan an tayi nata ta'addancin ne da ainihin tashdid wa tilka bil alif wancan kuma da alif wancan yace akhifu wannan kuma yace khaffifu kamar kalmar kharaja kharaja kharaja ya fita to in kace akhraja akhraja ya fitar ne ya fitar sai ka faɗa akhraja al-bukhari al-hadisa to kuma za ka iya cewa kharrajal bukhariyu shi ma ɗaya ne da wannan kharrajal bukhariyu ka nan ya yi ta'addanci ɗin da tashdid kharrajal bukhariyu in ko kace akhraja to yayi da alif jama'a mun fahimci wannan mas'ala ce wannan ta nahau da sarf to shine sai yake cewa sai yace ku sauƙaƙa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ya'muruna bi taswiyatil qubur saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarnin mu da daidaita kaburbuka daidaita kaburbuka ba wai shafe su da ƙasa ba a ƙasar da aka fito da ita kaga in aka saka mamacin to kaga in an tura ba za ta koma duka ba kenan tunda an fito da ƙasa kuma an saka wani abu ya cike wancan gurbin to in an tura za ta dan daga to iyaka haka za a batta yace haka manzon Allah yake umarnin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na goma sha takwas bin riwayataini da riwayoyin guda biyu da kaji wa isnaduhu hasanun isnadin shi kyakkyawa ne wa ibn abi shayba da abubakar ibn abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf mujalladi na hudu shafi na 135 zuwa 138 bin riwayatul ukhra da ɗaya riwayar wadda yace wa fil riwayatul ukhra khaffifu anhu ورواه مسلم الإمام مسلم يرويته أتكن جزء إن أكو شافي نفس التندقيا وأبو داود دا أينين الإمام أبو داود أتكن جزء إن بيو شافي نسبعين والنسائي دا الإمام النسائي أتكن جزء إن دايا شافي نتري بيو دا تمانين دا بيار والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكن مجلدين هدو شافي نبيو زوا نأكو دو وأننا معلمي سرويت وأنا حديثي من طريق أخرى توتا أنير دا بان عن ثمامة نحوه سرويت كتن كتنشي akwai bambanci tsakanin na'awahu da mislahu shine da hausa ka ce kama da kwatankwaci don haka ka zo rawa mislahu ya ruwaito irin shi daidai wa daida ke in ko ya ruwaito wanda sun yi kama sai ka ce kwatankwacin shi sai ka ce na'awahu ya ruwaito kwatankwacin shi akhsara minhu amma lafazin takaitacce ne bai kai wancan tsawo ba wa huwa riwayatun li ahmad al-imamu ahmad ma yayi wannan riwaya a mujalladi na shida shafi na 21 wa lafzuha indahu ga yadda lafazin ta yazo wurin al-imamu ahmad yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul saboda naji manzon Allah yana cewa sawu quburakum bil ardi ku daidaita kaburbukan ku da ƙasa ba wai ku daidaita su da ƙasa ku shafe su ba fa a'a a bar tudun su gwargwado yadda ba a gane kabari ne ba a shafe ba وفي سنده ابن لهيئة أتكين إسناد وانا أينين واتو حديثي أقوي ابن لهيئة وهو سيء الحفظ متن وانا يكيد ممونا حدا إن ɗaya daga cikin ɗaliban shi ba shi ya ruwaito hadisin ba hadisin shi yana zama ba ifi na sha faɗan wannan ka'ida amma saboda waɗannan abubuwa na ilimin mustalil hadis shehu usmanu dan fodiyo tun zamanin shi yace na daga abubuwan da ke da karanci a ƙasar hausa mun fahimta ko ba wai hadisin da za a yi ta yin hadishi da tamsiri ba duk akwai wannan da akwai hadishai akwai tamsirai duk akwai amma hadisi da tafsiri to waɗannan na da wahala a ƙasar hausa amma an tafsiri ne duk wanda da kaje ana tafsiri in hadishi ne duk inda kaje gashi nan ana hadishi to amma sanin hadisin shi kanshi da sanin ilimin hadisin da iya tace shi tun zamanin dan fodo yau kusan shekara ɗari da tamanin da suka wuce da wani abu yake cewa suna da karanci a kasar hausa mun fahimci wannan abdullahi bin lahi'at al-qadi babban malami ne mutumin kasar masar balarabe ne malamin hadisi ɗari bisa ɗari yana da kirki to sai gobara ta kama gidan shi ta cinye duk littattafan shi sai suka kone sai zaman ya zo tunda mahaddaki ne ya haddace hadisan to amma duk malamin hadisi in zai karantar da hadisi zai bincike su tukun kafin ya zo to zai zama duk littattafan sun kone ina zai tafi ya bincika ba irin yanzu ba zai tafi kasuwa ya je ya siyo littattafai ne wanda dama tun yana saurayi ya yi yawo wurin malamai a duniya ya je ya kwafo su me yawa duk masar lokacin shi kadai yake da su kuma sun kone inda rubutun hannu ne to saboda haka ba inda zai koma dan ya tabbatar haka ne ko ba haka ba sai malaman hadisi suka ce to duk inda aka samu irin wannan to ya kamata a dube shi da haka ta same shi me ya faru in ya rikice to in bai rikice ba ko kenan to shi wannan sai aka samu an samu rikici tare da shi sai zo yana bada hadisin sai dalibai su ce ai kuma malam shekara kaza da ta wuce ai kuma da ga lafazin da kaka sai ce eh to haka ne to kaga ya nuna akwai rikici kenan to sai malamai suka ce duk ɗaliban shi da suka yi karatu a wurin shi bayan wannan masifa da ta same shi to ka a karɓi hadisin su in aka samu hadisi ta wannan hanya daga shi sai a ce ba'ifi ne in aka samu hadisi ta wata hanya daban kafin wannan to sai a ce hadisin ya zama hasan ba za ka ce sahihi ba mun fahimta to ɗaliban shi guda uku ne kadai waɗanda suke yi riwaya wurin shi kafin yayi wannan gobara su ne abdullahi ibn abdullahi ibn mubarak da abdullahi ibn wahab da kuma abdullahi ibn al-muqri to duk inda kaga abdullahi ibn al-muqri ko abdullahi ibn wahab ibn wahab ko abdullahi ibn mubarak an abdullahi ibn lahi'a sai ka ce haza isnadun hasanun kaga imamu maliku da yake babban malami ne ya kai ya kawo a cikin ilimin hadisi wata rana ana zaune a makaranta ka ce algafata malam ina hukuncin tsefe yatsun kafa a alwala sai ce wannan ba wani abu da za a damu mutane ba ne sai da mutane suka watse tukuna sai abdullahi ibn wahab din nan sai ce mishi akaramaka Allah mu ko muna da sunna da muka ruwaito ta akwai hadisi muna da shi sai ce ina yake kawo sai kawo isnadi haddafana haddafana har ya zo haddafana abdullahi ibn lahi'a abdullahi dan lahi'a daga wurin shi ya karbo yana gama kawo hadisin sai imam malik ya ce haza isnadun ko haza hadisun hasanun wa lam asma bihi qat illa sa'a wannan hadisi mai kyau ne amma tun da uwata ta haife ni sai yau na taba jin shi to ya aka baka taba jin shi ba amma ka iya hukunta shi saboda duk sun haddace abubuwa da kansu duk tela in dai ya kai tela telan arziki ba faci faci ba duk inda ya ga yadi in Allah so yana ganin yadin zai san yadda yadin zai karshe zai zamiya zai lalace da wuri zai kaza ya san inda tela ne ko bai taba ganin shi ba sai yanzu to haka malamin hadisi in dai malamin hadisi ne ana kawo isnadi to insha Allah zai hukunta maka shi to ashahid anan Abdullahi ibn Wahab shi ya ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi ibn Lahi'a dan haka Imam Malik ya ce hadisin hasan bayanin yana nan a shimfiɗa ta ainihin littafin sifatin salati dangane da inda ya kawo maganganun imam malik allah ya shirya da mu walahu turuqun wa alfazun fi mu'jam at-tabarani al-kabir yace wannan hadisi yana da hanyoyi da wasu lafuzza daban a cikin littafin ainihin mu'jam at-tabarani babban al-kabir kaga sai yace turuq hanyoyi malaman da suka rawaito daban-daban alfaz maganganun da ke ciki kuma daban-daban a cikin mujalladi na 18 shafi na 262 zuwa 263 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني العلامة النحرير يتي وأما الحديث المشهور على الألسنة أما حديث دي أكن هرشا متاني بلفظ بلفظ بسكيتي وخير القبور الدوارس ما في الهير قبر بكاشيني وقتا أكتتكيسو fala asala lahu fi shay'in min kutubi sunna wannan hadisi bai da asali a cikin littafan sunna hadisan da aka tattake ai kaburbukan da aka tattake wai sune mafi alheri yace wannan bai da asali wa huwa bi zahirihi munkarun yace ai a zahirin shi ma wannan hadisi munkari ne li anna al qabr la yanbaghi an yudras domin kabari ai bai halatta a tattake shi ba ko bal yanbaghi an yazalla zahiran marfu'an anil ardi abin da ya kamaci kabari shine a bashi ya ɗagu daga ƙasa ƙadar shibirin gwargwadon ɗani guda haka daga ƙasa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata li yu'rafa fayusana dan a san cewa kabari ne a kiyaye shi wala yuhana ba za a wulakanta shi a taka shi ba wa yuzara dan a rinka ziyarar shi wala yuhjara ba za a kaurace mishi ba duk kabari ko kabarin kafiri in dai ba wani abu za a yi ya biyo kai ba to a shar'ance bai halatta ainihin a shafe shi ba ko kabarin kafiri ne a bar shi haka shi ma a rinka ziyarar shi mun yi karatu a baya ana ziyarar kabarin kafiri ba sallama za a mai ba ba addu'a za a mai ban kaji sai ka ce manzo Allah ya ce a ce kai dan wuta ne kuma ka wa'azantu su ne kafirai su ne masu kama karya su ne kaza yau ga su nan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu ثم إن الظاهر من حديث فضالة يتي كما أظاهر وانشان حديثنا أينهم فضالة كان يأمرنا بتسوية القبور دي يتي النبي يكفن شينا أمر نمو دديدي تقبر بكا تسويتها بالأرض بحيث لا يرفع إطلاقا yace ainihin wato daidaita shi da ƙasa ta yadda yake ba za a ainihin wato ɗaga shi wato ɗagawa wadda take mutlaka ba ɗagawa sama shine abin da yake nufi an hana wa hadha zahir ma'ana ɗagawa wadda yake ainihin ba za a ɗaga shi gaba ɗaya ba ya ce a zahiri kama haka za a fahimta na hadisin tunda ya ce annabi ya kasance na umarninmu da mu daidaita kaburbuka wato a zahiri kama daidaitawa yadda yake ba za a ɗaga shi ba gaba ɗaya sai ce wa haza zahir ghairu muradin qata'an wannan zahirin abin da ba a fahimta ba shine ake nufi ba yanke bi dalili anna sunnata arrafu saboda sunna ta nuna a ɗaga kabari qadra shibrin gwargwadon ɗani guda kama marratin isharatu ilaihi sabiqan kamar yadda ɗazu muka yi nuni wa yu'ayyidu hadha min alhadisi nafsihi qawlu fadala abinda kuma ke ƙara nuna mana haka ma maganar da shi fadala to yadda yace khaffifu ku sauƙaƙa ayi turab wato ƙasar mun gane ashe ana turawa amma a sauƙaƙa ka a jibga ta yadda ainihin wato ta wuce ka'ida falam ya amur bi izalati turabi anhu bil kulliya bai umarni da ainihin wato share ƙasa a gusar da ƙasa daga kan kabarin gaba ɗaya ba wa bi hadha fassarahu al ulama'u yace wannan ita ce fassarar da malamai suka yi انظر المرقة كدوب لتاف مرقة المفاتح wanda yake sharhi ne na mishkatul mafabih na aliyun alqari a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu Allah ya shiryar da mu alkhamisu hadisi na biyar daga cikin hadisan da ke nuna haramun ne a gina ainihin wani abu akan kabari qala muawiyatu radiyallahu anhu muawiya babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara mishi yarda ya ce dangane da muawiya babu shakka akan cewa muawiya bawan Allah ne sahabi ne kuma har abadan abidin haka yake kuma yana daga cikin sahabbai bayan Allah har ma yana daga cikin kuttabul wahayi sakartarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen rubuta mishi alqur'ani in ya sauka to shi yasa muke baka shawara bancin manyan littattafai da zaka je ka karanta littattafai waɗanda ke tarihin manyan sahabbai al-isaba fi tamyiz sahaba usdul ghaba al-istiab na ibnu abdul barri da littattafai ainihin siyaru a alamin nubala waɗanda ke kawo tarihin sahabbai kaga wannan littafi min aqwalil munsifina fi sahabi al-khalifa muawiyah radiyallahu anhu gashi babban malami ne ya shi a jami'ar islamiyya wadda ke madinatul munawwara a kulliyatul hadisi sharif yake karantarwa daga baya ya dawo kuma ma ya zama vice chancellor na jami'ar ma'ana maganganun malamai masu tsoron Allah da adalci game da sahabin nan wanda yake shi ma khalifa ne cikin hulafa'u na musulunci muawiya Allah ya kara mishi yarda ka nemi wannan littafi ka karanta in baka iya samun shi ka samu kai photostat din shi ka ga abin da ke ciki ba ka ba waɗannan la'anannun yan shi'a sai zo su fesa maka guba game da shi ka zo kana zagin bawan Allah ka je ka mutu ka shiga wuta kai tsaye mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik